بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda da sahalewa da yassarewa ta Ubangiji maɗaukakin sarki yau muna biyu ga watan Ramadan watan azumin wannan shekara mai albarka ta alif da dari hudu da arba'in da bakwai wadda kuma yake daidai da goma sha tara ga watan biyu Februwarin shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya wadda kuma Allah maɗaukakin sarki ya mana arzikin mu zauna mai karatun alkur'ani mai girma tare da tafsirinsa akan fahimtar magabata a karo na farko shekara ta farko majalisi na farko a wannan masallaci na juma'a mai albarka jami'in muhammadul amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da ke nan unguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya wannan karatu namu zai gudana da yardar allah maɗaukacin sarki a daidai irin wannan lokaci misalin karfe hudu da rabi bayan mun ƙidar da sallar la'asar zuwa karfe biyar da rabi na awa ɗaya daidai gwargwado muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dacar da harshenmu a kan faɗan daidai ya gafarta mana kurakurai ya amintar da mu tarkon shaiɗan muna roƙonsa maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mana bayyana ma'anoninsa bisa manufofinsa kuma ya sanya abin da za mu faɗa shi ne abin da yake so ya yarda da shi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da koyi da abin da muka sani daga ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan majalisi za mu yi karatu daga suratul mu'minun suratul mu'minun karatu da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma da daddare wadda muke karatu a cikin suratul hijir a wannan shekara to na yamma za mu ci gaba daga suratul mu'minun saboda dama ana karatun yamma wanda aka fara shi daga suratul kahfi muka gangaro har Allah ya kawo mu wannan sura wancan karatun muna yin sa ne a GRA a masallacin Al-Burhan wanda yake yadin injiniya Usman Jibril Allah ya saka mashi da alkhairi wannan karatun shine ya dawo nan kuma za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya a can da yardar Allah maɗaukacin sarki. Za mu ji Allah ya karanta mana wasu daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka suratul mu'minun wannan sura ta samo asali da suratul mu'minun lura da ambaton mummunai da Allah madaukakin sarki yayi a cikin wannan sura kuma tun a aya ta farko kuma aka ambaci siffofinsu a ayoyi masu biyowa baya haka surar ta shahara haka aka sanya mata suna suratul mu'minun hadisi ya zo daga Abdullah bin Sa'id radiyallahu ta'ala anhu qala sallala nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subha bi makkah annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mana sallar asuba a makkah fastaftaha suratul mu'minina sai ya buɗe sallarsa da suratul mu'minun hatta ja a zikirin Musa wa Harun har sai da ya zo shi daidai yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Musa da annabi Harun ولقد أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين sai da ya je ambaton annabi Musa da annabi Harun au zikru Isa Muhammad ibnu Abbad ya shakku rawi daga cikin marawaita hadisin yana shakka wai wannan al'amarin ya faru ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kan ambaton annabi Musa da annabi Harun ko kuma ya faru ne a lokacin da ya zo kan ambaton annabi isa alaihi salatu wassalam to rawi muhammad bin abbas yana shakka aw ikhtalafu alaihi akhadat an-nabiy sallallahu alaihi akhadat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal'atan to daidai wannan gaba ko wajen ambaton annabi musa da annabi harun ne ko wajen ambaton annabi isa ne sai tari sai ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama faraka'a sai ya ruku yana karatu sai tari ya dame shi madadin ya ci tari a tsaye ya nace sai ya karanta sai ya yi ruku'u wa abdullahi musa'ibi hadirun zalika shi kuma abdullahi ɗan sa'ib yana wajen akai haka ma'anar wannan hadisi shine ambaton suratul mu'minun a cikin hadisi kuma daga sahabi wanda yake nuna cewa tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye haka suka santa da suratul mu'minun don haka suna ne wato na wannan sura tabbatacce wannan sura suratul mu'minun sura ce makkiya wato an saukar da ita gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga makka zuwa madina wadda da yawa daga cikin malamai masu nakalto ijma'i sun nakalto cewa wannan sura makkiya ce an saukar da ita kafin a hijira zuwa madina wannan sura a jeren ge surori ita ce sura ta 23 daga farkon alkur'ani mai tsarki sannan kuma tana da ayoyi guda 118 wannan sura suratul mu'minun tana da waɗansu darussa wadda take ta tattauna a kansu kowace sura cikin surorin alkur'ani mai girma akwai darussa da za ka ga tasa a gaba ta tattauna a kansu domin alkur'ani saƙonni ne a cikinsa abin karantawa ne mai ma'ana ma'anar kuma mai amfani shi yasa ba wani harafi a cikin alkur'ani mai girma face wannan harafin yana da ma'ana babu harafi za'i malaman luga suna da wasu harufa na ziyada wanda harufa ne na ƙari amma alkur'ani suka ce babu harafi za'id a ce mujarradu ziyada kadai ƙari ne ba shi da ma'ana babu wannan alkur'ani shi alkur'ani ko harafi ne guda ɗaya to yana da ma'ana ma'anarsa kuma mai amfani ce don haka alkur'ani littafi ne na karantawa sannan littafi ne kuma na ɗaukan darussa da karantarwa don haka wannan sura cikinta akwai darussa da karantarwa kamar haka daga cikin darussan da ke cikin wannan sura wannan sura ta kunshi bayanin siffofi na mummunai da kuma tanadin da Allah madaukakin sarki yayi wa ma'abuta waɗannan siffofi qad aflaha almu'minun sai Allah yace alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون هرزوا يد الله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون waɗannan siffofi da Allah ya ambata na muminai sannan kuma a ƙarshe tike da ambatan sakayyarsu idan su sumfatu da waɗannan siffofi to karantaswa ce da kuma wani salo irin na wannan sura sannan abu na biyu akwai ambaton matakai na halittar ɗan adam waɗanda suke nuna kaɗaitakar Allah maɗaukacin sarki da kuma cikar ikonsa akan zai tashi bayansa Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani irin yadda ya nuna sarautarsa da ikonsa wajen halittar ɗan adam walaƙar khalaqnal insana من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى يا بيان علم متاكي نقدرسا wajen halittar ɗan adam a cikin mahaifa to wannan ba kuma yake nunawa ba illa kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cikar ikonsa da kuma dama da yake da ita na zai tashi bayansa ranar gobe kiyama shi sa yace thumma innakum ba'da zalika lamayyituna thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna domin idan har Allah shi yake da ƙudurar ya halitta daga babu kuma ya biyar da halitta zuwa ga wasu matakai na yiwuwa kuma halittar ta yiwu to dawo da ita bayan ta riga da ta zagonye bayan ta rijiddige wannan shi fi sauƙi domin an samar da ita daga babu to yanzu dawo da ita bayan ta kasance shi ya fi sauƙi الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الله يتي الله شي yake kagar halitta tun karon farko sannan ya mayar da wannan halittar bayan ta kare shi ya kaga tun farko sannan halittar ta mutu ta zama turbaya ta zama babu to Allah shi ne yake da ikon ya dawo da halittar zuwa ga farko wa huwa ahwanu alayhi Allah yake kuma dawo da halittar ya fi sauƙi ma idan za a wato idan za a jingina abin zuwa ga wahala ko sauƙi to an ce ya fi sauƙi kenan akwai mai wahala kenan to in har za a jingina abin in za a siffanta abin da wuya da sauƙi to dawo da shi ya fi sauki akan fara halittarsa to wannan duk Allah ta'ala yana bayyana mana a cikin alkur'ani ne domin ya nuna mana yiwuwar hakan din a wajensa abu ne mai sauki sannan na uku wannan aya wannan sura ta tana mana bayanin wasu sasanni na ƙudurorin Allah maɗaukacin sarki a wannan duniya wato irin mallakarsa da gatarsa da gudumawarsa da ya yi a wannan rayuwa domin mu ainihin wato mu sakata mu rayu kamar yadda Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين سيتي وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة نعم ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وأن الله سبحانه وتعالى نامنا بيان إذن وتتيمقنسا da tallafinsa da ya ba wa wannan rayuwa da kuma irin tagomashi da arziki da muke ci wadda Allah ya saukar a wannan rayuwa duk wannan sura tana wannan tana bayani sannan daga ciki wannan sura ta ambaci wani bangare na kissar annabawa da kuma matsayar mutanensu da kuma yadda ta kwashe da yadda ta kaya an ambaci wasu daga cikin annabawa da kuma gwagwarmayarsu da al'ummarsu da irin martanin da al'ummar suka yi da kuma yadda suka zo suka ƙare kamar faɗin Allah ta'ala wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun to nan ma suka yi martani kamar yadda zamu zo mu karanta ɗaya bayan ɗaya sannan na biyar a Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin manzanni cewa su ci halal su ci mai tsarki sannan su doge akan ayyuka na ƙwarai sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana waɗannan annabawa da manzannin dukkansu addininsu ɗaya dukkansu addininsu ɗaya ya gaba ɗayansu ya nusar da su da cin halal abu mai tsarki da aiki na kwarai kuma dukkan su matattara su guda ɗaya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzanni da cin halal shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya umarci mummunai da irin abin da ya Allah ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum yace kuma Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan haka dukkanin mu an umarce mu da cin halal an umarce mu da cin abu wanda yake mai tsarki wanda shari'a ta yarda da shi sannan wannan sura tana karantar da mu matsayin mushrikai daga da'awar musulunci da kuma su makomarsu a ranar alkiyama da kuma yadda aka yi raddi akan shubuhohinsu aka rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da zai kwantar masa da hankali an ba shi labarin annabawa daga annabi nuhu da wasu daga cikin annabawa har zuwa annabi Musa da tsakaninsa da Fir'auna da yadda aka kwashe duka wannan Allah yana wannan labari ne don ya kwantar wa annabi sallallahu alaihi wasallama hankali duk abin da za a gaya masa an gaya wa ‘yan uwansa annabawa da manzanni da suka shuɗe sannan kuma ga irin abin da ya biyo baya ga waɗannan al'ummomi da suka yi taurin kai wa manzanninsu ba su yi musu biyayya ba sannan na bakwai Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu alamomi da dalilai da suke tabbatar da kaɗaitakarsa da ƙudurarsa kamar yadda ya bayanin wato halittar ji na mutane da gannansu da zukatansu da kuma wato haɓakarsu rayuwarsu a ban ƙasa da kuma yadda abin da suke shaida wa kawunansu na wato halittun Allah kuma suka yarda cewa na Allah ne wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تصحرون waɗannan ayoyi za mu zo mu karanta su yadda Allah yake nuna irin wato halittar da ya wa ɗan adam da gudumawar ji da gani da zuciya da ya bashi wanda yake gani yake ji yake nazari ya tunani ya shawara ya yanke hukunci sannan kuma da abin da yake gani a idonsa na halittun da Allah ya yi wanda in an tambaye shi na waye halittar waye mallakar waye zai ce zai ce Allah ne to Allah yana haka domin jan hankalin waɗanda ba su gamsu ba su gamsu sannan na takwas an nusar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya haƙuri ya rintse ganinsa daga mummunan mu'amala ta mushrikai idan ya tashi ya saka musu shi kuma da alheri kuma ya nemi tsarin Allah daga shafar shaidan idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah madaukakin sarki ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallama yace idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ata ka tunkuɗe mummuna da abinda yafi kyau idan an maka ba abin da ba shi da kyau idan ka tashi tunkuɗewa ka tashi ramawa ka rama da kyakkyawa idan ka tashi martani na bakar magana ko ka tashi martani na mummunar mu'amala da aka yi maka to kai kuma ka yi martaninka billati hiya ahsan da abin da shi ne ya fi kyautuwa idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim amma Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi hadin azim ba kowa bane ba za a takale shi ya mayar da alheri ba kowa bane ba za a zage shi ya mayar da kalami na alheri kyakkyawa ba kowa bane za a bata masa shi kuma ya gyara ya gyara wanda ya bata masa wannan hidima ce ta masu haƙuri Allah ka sanya mu cikin su sannan Allah subhanahu wataala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsarin Allah daga wato shafan shekaru وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون نترى أنبتن wasu daga cikin ababen da ka iya za su faru ranar alkiyama da kuma abin da mushrikai suke dako a wannan rana da kuma halin su lokacin da mutuwa ta sauka gare su hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سألتي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون حزوا آيوين السبيو بايا ودزام ذو مكرن تامجي يد الله سبحانه وتعالى يفيق الأمر سنن نقوم نقرشي wannan sura an cika ta da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da annabinsa cewa wato ya fuskanci Allah yana mai neman rahama da kuma jin kai. Ƙarshen sura Allah ta'ala ya ce, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ka ce ya ubangiji na izfir ai izfirli ya ubangiji na ka gafarta mani warham ai warhamni ka ji kaina wa anta khairur rahimin ya ubangiji kai ne mafificin masu tausayi kai ne mafificin masu jin kai wannan shine a dunkule daga cikin mawdu'an wannan sura wato abubuwan da wannan sura ta tattara ta kunsa a cikinta ba dan sun kare ba sai dan kawai a haskawa ainihin wato mai sauraro irin yadda surar take amma akwai al'amura a ciki wadda za a rika jin su daɗi ba iya waɗannan ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya shige mana gaba a cikin wannan karatu namu za mu fara daga farkon wannan sura mai albarka suratul mu'minuna ba'da bismillahir rahmanir rahim
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
Ubangiji ta'ala ya ce, Ƙad aflahal mu'minun, haƙiƙa mummunai sun rabauta, haƙiƙa mummunai sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallolinsu suke kushu'i wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun su ne waɗanda suke bujirewa wargi wallazina hum lizzakati fa'ilun su ne waɗanda suke aikata zakka wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda suke kiyaye farjojinsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kiyaye farjojin nasu sai idan a wajen matayensu ne ko abokan aurensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma kuyanginsu da hannayensu na dama ya mallaka musu fa innahum ghayru malumin to su kam anan ba ababen zargi bane faman ibtagha wara zalika duk wanda ya biki bukata a bayan haka fa ulaika humul adun to waɗannan su ne masu ƙetare iyaka wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne kuma waɗanda suke kiyaye amanoninsu da alƙauransu wallazina hum ala salawatihim yuhafizun sune waɗanda suke kiyaye sallolinsu ulaika humul warithun Allah yace waɗannan sune magada allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun waɗanda suke gadan aljannar firdausi kuma za su dawwama a cikinta Allah ka sanya mu cikin su Allah ka mana arzikin imani da siffofin masu imani. Ubangiji ta'ala ya ce, Qad aflahal mu'minun hakika shine qad hakika wato tabbas babu kokwanto almu'minuna mu'minai sun rabauta aflahal mu'minuna mu'minai sun rabauta alfalahu shine samun abin da kake nema da kuma tsira daga abin da kake gudu shi ne rabo in ka ji an ce na yi rabo ko ya yi rabo to ya samu abin da yake nema kuma ya tsallake abin da yake gudu wannan shi ake cewa rabo to mafi girman abin da mumini yake nema shine mai aljanna da rahamar Allah mafi girman abin da mumini yake gujewa gudun tsira gudun fanfalaki menene shi talauci mafi girman abin da mumini yake gujewa kar ya iso shi yana gudun fanfalaki yana gudun na tsira shine talauci jinya an wuta fushin Allah da azabar Allah don haka da aka ce muminai sun yi rabo mana mummunai sun dace da aljanna da suke nema sannan mummunai sun dace Allah ya tsallakar da su ya ƙetar da su sharrin wuta faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ubangiji ta'ala yace dukkan wanda aka ƙetar da shi aka zakudar da shi daga wuta sannan aka shigar da shi aljanna to shi ne ya rabu wannan rayuwar ta duniya wannan rayuwar ta duniya ba abin da ke cikinta sai jin daɗi na yaudara jin daɗi na gaskiya wadda ba na yaudara ba shine na aljanna idan mutum ya biye wa jin daɗin duniya ya haramta wa kansa jin daɗin lahira to ya yaudaru domin jin daɗin duniya na yaudara ne duniyar yaudara take kuma ba ita ba wanda ya rudu shi ya yaudari kansa amma wani abu ne wanda mai gushewa ne da yawa daga cikin masu jin daɗin sun tafi masu kuɗi sun tafi masu mulki sun tafi masu ilimi sun tafi ‘yan gata sun tafi hakan nan talakawa miskinai fakirai jahilai wahalallu babu wanda duniya bata buga misali da shi ba don haka wanda ya biye wa jin daɗinta to ya biye wa wannan wannan rudin ya yaudar kansa domin duk abin da ya biye masa ko na ci ko na sha ko na abin hawa ko na abin kwanciya ko na biyan kowace irin bukata ce idan ya mutu haka za a tsaraice shi daga wannan abun a je a binne shi shi kadai wasu ma su je su babbake shi su sa shi a cikin itatuwa a girka masa gumagumai a cinna masa wuta a kone saboda an san har abada ba zai dawo ba da haka muminai sun tsira su Allah ya za kudar da su daga wuta ya shigar da su aljanna to yanzu akwai bukatar mu san suwaye muminan mummunai daga mumini ne in an ce mummunai jam'i plural guda ɗayansa shine mumini mumini shine wanda ya gaskata Allah zuciyarsa da gabansa ya gaskata Allah batininsa da zahirinsa zuciyarsa da gabansa da haka da zuciya da harce da gabbai masu aiki sun gaskata Allah sun yarda da Allah sun yarda da abin da Allah yake so sun yarda da abin da Allah ya hukunta shi yasa duk mai imani yayi imani da Allah imani da Allah nan ya hada imani da samuwarsa imani da kadaitakarsa imani da ayyukansa imani da cancantar abauta masa imani da sunayensa da siffofinsa imani da labaransa kissoshinsa imani da hukunce-hukuncensa imani da misalansa duka abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki masu imani sun gaskata sannan imanin ba zai tsaya a iyanan ba sai mutum ya yi imani da manzannin da Allah ya aiko manzon da ka gani da wanda ba ka gani ba da wanda ka samu labarin sa cikakke da wanda labarin sa ya zo maka ba cikakke ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba kai imani da dukkanin manzannin Allah tsarkakakken sarki da naka annabi manzon da wanda ba naka ba imani baya yiwuwa sai da wannan to kaga shi yasa shi imani dole yake bukatar zuciya zuciya ta gaskiya saboda yarda ne da abin da ban gani ba yarda ne da abin da labarinsa aka baka to in ka gaskata Allah tun farko daga cikin imani da Allah akwai gaskata labarin Allah akwai gaskata hukuncin Allah da haka cikin labarin Allah yace maka akwai manzanni walaqad arsalna rusulan min qablika walaqad arsalna min qablika rusulan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah yana ba da labari cewa ya yi manzanni ba wata al'umma ma face akwai annabi manzo a cikinta, wa in min ummatin illa khalafiha nazir. Ba wata al'umma face an yi manzo a cikinta, labari ake baka, yana daga cikin cikar imani ba za ka zan mumini ba sai ka yarda da wani. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabewa ba ma fitar da ɗaya ba ma ware ɗaya daga cikin manzannin Allah. dukkan mun yi imani da cewa manzon Allah ne yana daga cikin rukunnan imani sannan daga cikin imani har yanzu kayi imani da Allah kayi imani da manzannin Allah to da saura imanin ba zai zama mai amfani ba sai kayi imani da littattafan da Allah ya sauka waɗannan ma labari in banda alkur'ani da ka gani to sauran labari ka ji amma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa kowane annabi an ba shi littafi kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba anzala ma'ahum al-kitaba al-kitab anan wannan lamun din istighraqiyya ce tufidul umum daka al-kitab ma'anarsa kutub وأنزل معهم الكتاب كما ركتني وأنزل مع كل نبي كتاب أي وأنزل الكتب على الأنبياء ذاك الله يا أيكو من ذني يا سوكد للتتفى أتارد السوء ودنا للتتفى ko ka ji sunayensu filla-filla ko baka ji filla-filla ba ko ka gani ko karka gani wannan labarin da Allah ya bayar ko labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar yana daga cikar imani shine me ka gaskata ka yadda shikenan baka cewa ku ba za ku amince ba sai kun gani a'a idan kayi imani da littattafai da Allah ya saukar sawa'un daki daki ka samu ko ba daki-daki ba ala ayi halin kana jin labarin zabura kana jin labarin attaura kana jin labarin injila ga alkur'ani kana jin suhufu ibrahim wannan su suka shahara suka bayyana amma annabawa da manzanni ai ba biyar bane to kowa da nasa to baka cewa a gaya ma sunan littafin annabi sulaiman a gaya ma sunan littafin annabi lot a gaya ma sunan littafin annabi harun za a ce da kai ba kai imani da Allah ba ne ba a ce da kai cikin imani da Allah akwai yarda da duk abin da Allah yake ba to kayi imani da littattafai cewa Allah ya saukar da littafa kowace al'umma an ba ta littafi cikin littafin shari'ar ta ne a ciki tauhidin ɗaya ne tauhidin ɗaya ne duk umarnin tauhidi da ke alkur'ani shi ke cikin littattafan da Allah ya saukar amma shari'a kowane annabi da irin shari'a su suna azumi ba irin namu ba suna sallah ba irin tamu ba kowane annabi da irin shari'a su a cikin wannan littafin to kai sai ka yi imani da duka sannan idan ka yi imani da Allah da manzannin Allah da littattafan da Allah ya saukar imanin har yanzu bai yiwu ba sai ka yi imani da samuwar mala'iku akwai wasu halittu da Allah ya ƙera domin wato umartarsu da gudanarwa. Allah subhanahu wata'ala ya halitti mala'iku, ya sanya su bayinsa ne masu karamci kuma ya ƙera su akan ji da bi, biyayya da ɗa'a saboda ya danka gudanarwa a hannunsu ƙarƙashin umarninsa ya yi su jingim waɗanda suke akwai waɗanda zallan bauta suke yi ba sa komai ba sa haskala komai zallan bauta suke kuma bautar ta bai ɗaya wani yana ruku'u tun da ka halicce shi bai ɗago ba har tashin alkiyama wani yana sujada tun da aka halicce shi bai ɗago ba har tashin alkiyama wani yana tsaye tsayuwar ibada tunda aka halicce shi ba zai sunkuya ba ba zai zauna ba ba zai gadiya ba yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun Allah ya ce dare da yini suna kan wannan aikin ba sa gajiya har tashin alkiyama sannan akwai waɗanda aka zurɗo su dan gidan duniya suna bibiyar halittu suna bibiyar halittu suna ɗaukar rekod na alheri da na sharri kowa yana da shi kowa yana da shi walaƙar halakanar insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqa almutalaqqiyani 'an al-yamini wa 'an al-shimali sa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid ƙauri abinda za a ce masa ƙauri mafi ƙarancin abin da mutum zai faɗa face akwai wanda raqib mai sa ido ne a kuma yana nan dindindin madum ta hayya Matukar kana raye yana nan zai sa maka ido ba abin da zai kubce masa don aikinsa kenan shi baya gafala ba za ka faɗi wani abu ya kubce masa ba yana nan ɗan sa ido ne sannan kuma a ce ba zai barka ba sai ran da kwanan kai kare wannan iya naka ne kowa da nasa sannan Allah ya sanya waɗansu kuma waɗanda suke kula suke kula da ƙasa kar ta girgice suke kula da haɗurra su zo da sauƙi suke kula da gobara ta zo da sauƙi suke kula da al'amura su zo da sauƙi wa yursilu alaikum hafaza Allah yace yana aiko muku masu kiyayewa sannan Allah ya tanadi waɗanda su kuma ƴan jigila ne su ƴan safara ne safaratun kiramun barara suna safara tsakanin ubangiji da halittunsa a ƙasa suna yin duty duty waɗanda suke sauka dutin dutin farko ‘yan dutin asuba masu ɗaukar rekod na masallata sai su koma da la'asar masu karɓansu da la'asar su ɗauki rekod na masallata su koma da asuba wasu su karɓe su amma fa ba wani wanda ya taɓa zuwa sau ɗaya za a sake aiko shi wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar Allah ce ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi kadai kuma wannan jan kunne ne da gargadi ga duk dan adam tana taswa sama tana makare inji annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'iku sannan kasa ita ma tana makare da mala'ikun Allah kuma dukkan su masu biyayya ne la yasbiquna al-qawla la yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun ba ta riga Allah cewa komai suna jira sai an ce ana ce kuma za su aikata abin da aka ce ala ayi hali karatu akan mala'iku karatu ne mai fadi yana da yawa yana da dadi bayan Allah ne wasu sunayensu ya bayyana mala'ika jibrilu wanda aka dora masa hakkin safara tsakanin ubangiji da annabawa Jibrilu zuwa an ci wahayi yake zuwa da shi. Mika'ilu wanda aka ɗora masa hidimar ruwan sama da tsirrai. israfilu wanda aka bashi harkar ƙaho to akwai su annabawa malakul maut wanda aka aka ɗora masa alhakin ɗaukar rai shine malakul maut ba azra'ilu ba azra'ilu sunan nan bai tabbata ba amma akwai akwai alzatafan tafsiri azra'ilu amma bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai ambaci wani mala'ika azra'ilu ba alqur'ani kuma bai ce azra'ilu ba cewa yace malakul maut shine mala'ikan mutuwa to wasu mala'ikun an san su an san an san aikin su suna da mataimaka kuma su ma akan ayyukansu kamar yadda hadisin albarra ibn azib ya ba mu labarin malakul maut mala'ika mai ɗaukar rai yadda yake da ma'aikata yana da ma'aikata kamfani ne katon kamfani na ɗaukar rai to yana da ma'aikata to mala'iku da waɗanda aka gaya maka sunayensu da irin aikinsu da waɗanda ba a faɗi sunayensu ba da waɗanda a dunkule aka faɗi aikinsu ba a lissafa yawansu ko sunayensu ba dukka gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan a dunkule da ɗaiɗaice ka yi imani da cewa akwai su yana cikin cikak imani da zancen ya fi nan ba za ka zama mumuni ba sai ka yi imani cewa akwai mala'iku sannan na biyar ba za ka zama mumuni ba sai ka yi imani akwai lahira za a tashi alkiyama mutuwa kana ganin ta a zahiri da ka ita ba ta bukatar kai ko kai imani da ita ko kai karka imani da ita wannan ya rage naka ba ta cikin rukunin imani al-imanu bil maut a ba ta ciki in ka ga dama ma ka ce ƙarya ne mutuwa baka ta Allah ba ya rage naka sai mu kai ka psychiatric likitocin mahaukata su duba ka amma abin da yake bayan mutuwa kai abin da ka gani an binne mutum rami ne aka tora aka kwantar da shi gashi na aka kwantar da shi matsatsan rami aka jera itatuwa ko kasakai ko katakai ko menene a kansa wanda ba wani space aka liƙe aka mai da ƙasa aka rufe to labari ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'iku biyu za su zo mala'ika kuma babbar halitta ce mala'iku biyu za su zo ɗaya ta ka ɗaya ta kafa da guduma ita kanta gudumar in aka ajiye ta ka ji girman mala'ikan in ka ji gudumarsa ai zaka san zaka gane girmansa gudumar idan aka ajiye ta idan dukkan mutanen duniya da aljanu za mu haɗu kowa ya samu guri ya kama ba za mu iya raba ta da ƙasa ba mala'ika ɗaya yake riƙe da ita sai ka san babba ne to wannan yana bukatar imani labari ne na wahayi ka yarda za a yi haka ko kuma ka zo kana aunawa da matsin wajen ai shine bambanci shine abin da ake nufi da imani ba ku ji ba suratul baqara Allah yace allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wanda suke imani da gaibi wannan shine gaibi a baka labari labari na gaskiya daga furucin da baya ƙarya ka yarda ka gaskata kuma har kai aiki don yarda da abin in na tsoratarwa ne ka gyara aikinka idan na kwadaitarwa ne ka ƙara aikinka wannan shine ka yarda to tun daga nan lahira take farawa daga kabar har ai maganar tashi daga kabar har ai maganar tattaruwa ardul mahshar zuwa ƙasar tattaruwa har ai maganar gumi na zunubi mai haɗiye masu laifi har ai maganar zafin rana mai tafasa ƙwaƙwale har ai maganar neman alfarmar Allah ya saurari halittu a yi sauraro a yi shari'a har ai maganar kafa mizani ma'auni na aiki a zo a auna har a zo a yi maganar siraɗi raba littattafa da siraɗi da ƙanƙara da aljanna da wuta da katangar la'arafi da duk abin da zai iya faruwa a lahira wanda Allah ya bada labari har zuwa ganin Allah tsarkakakken sarki wanda yake faranta mumin wanda yake faranta ran muminai a cikin gidan aljanna dukka wannan labari ne da yake bukatar ka gaskata in ka yarda da wannan to sauran ka daya ka yarda ka gaskata kaddara abin da kaddara take nufi dukkan wani abu da yake faruwa da wanda ya faru da wanda bai faru ba da wanda zai faru in zai faru da wanda ba zai faru ba kwata-kwata dukka ko me ya faru sai ka yarda cewa Allah ne ya halitta sannan yana sane dama ya rubuta kuma sai da ya ga dama hudu shi ne imani da ƙaddara halittar Allah ne sannan Allah yana sane kuma dama ya rubuta kuma da ganin damarsa to kar ka ɗauki wani abu faruwar wani abu ko rashin faruwar wani abu ka danganta shi zuwa ga wata halitta ita ma yin ta aka yi duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ne kadai ba yin sa aka yi ba komai yin sa aka kuma Allah ne ya yi shi dan haka zancen ka ce sanadin wane ne aka yi ruwa sanadin abu kaza ne ba a yi ruwa ba ka rinka danganta yiwuwar abu ko rashin yiwuwarsa da halittu wannan tabewa ce bata ce komai na karkashin ikon Allah kuma Allah ya rubuta shi dan haka in ka samu a rubuta za ka samu in baka samu ba dama a rubuce a wajen Allah ba za ka samu ba kar ka zagi kowa kar ka guna guni to in ka samu ka yi godiya Allah zai kara maka in baka samu ba ka yi hakuri Allah ne ya hukunta zai canza mana mafi alheri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka siffar mu'min take ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن annabi sallallahu alaihi wasallama yace al'amar mumuni akwai ban sha'awa idan abun faranta rai ya same shi sai yayi godiya sai ya zama alheri a gare shi idan abun bacin rai ya same shi sai yayi hakuri sai ya zama alheri a gare shi sai babu wanda yake cin wannan riba sai mumini shine al'amarin sa komai alheri alheri alheri sharri alheri farin ciki alheri bakin ciki alheri wannan sai mumini domin yana tunkarar farin ciki da godiya yana tunkarar bakin ciki da mai da haƙuri shi ne mumini to mumini mutum ba zai samu kansa a cikin wannan cycle ɗin ba sai idan ya yi imani da ƙaddara to waɗannan su ne rukunan imani guda shida su suke haɗa mumini su tashe shi ya zama gangar jiki mumini ya zama ruhi mai imani idan aka rasa su a zuciya aka rasa su a gabbai to babu mumini a wajen babu mumini a wajen in an rasa su a zuciya to kafiri ce an rasa su a zuciya kafiri ce an same su a zuciya amma an rasa su a aikace munafiki ce mumini shine wanda akwai su a zuciya akwai su kuma akan gabbai shi yasa imani ya hada ya hada sasannin dan adam guda uku dan adam yana da zuciya da take kudurawa yana da harshe da yake furtawa yana da gabbai da suke aikatawa wannan shine dan adam to imani duka ya mallake su zuciyarka ta gaskata idan na furci ne idan na furci ne harshenka ya furta idan na aiki ne gabanka sun aikata amma idan zuciyarka ta gaskata amma furcinka ba haka ba munafurci zuciyarka ta gaskata amma aikinka babu bai nuna ba shi yasa akwai da yawa daga cikin masu imani wanda sun fi cancanta a kira su musulmai ba muminai ba Allah ya ce qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum mutan kauye suna cewa mun ma mun yi imani mun ma mun yi imani Allah ya ce a'a lam tu'minu ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulmai mu musulmai ne mu musulmai ne shine suna ga magari musulmai ba musulmi shine suna ga magari a gaya wa liman a gaya wa ladan a gaya wa ƙwarawo a gaya wa mashayin giya a gaya wa mazinaci a gaya wa a gaya wa a gaya wa shi musulmi ba musulmi ne ɓarawo amma ba za a ce mumini ne ɓarawo ba. in an ce mumini a to ai da zuciya da harke da gabbai dukka sun tafi bai ɗaya ne in ka ji ana ɓarawo ɓarawo to musulmi in ka ji ana mazinaci to musulmi karuwa to musulma amma ba mumina ba ba mumini ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani ina yazni huwa mu'min mazinaci baya zina lokacin da yake zinan yana mumini wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo baya sata lokacin da yake sata yana mumini a don haka mu fahimta al'amarin imani ya dara akan al'amarin musulunci musulunci mafara ce ba a samun imani sai an shigo musulunci amma fa imani ya ɗara musulunci. To, mu jiya cewa waɗannan ayoyin da alaramma ya karanta mana, siffofin da Allah ya ambata da mummunai ake fa ba musulmai ba. In na ce mummunai, musulmai mummunai, ba musulmai zalla ba, waɗanda babu imani tare da su. da haka kar a karanto a fassara daga ƙarshe ka ji an ce ula'ika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa fiha khaliduna ka ce ai shikenan muka mun tsallake a a kai din musulmi ne ko mu'mini ana maganar mu'minai ne kuma za a faɗo wasu daga cikin sifofin ka ji ma tukunna in kana ciki su kansu sifofin ma za su raba mana gardama yasa akwai fallasa mana amma fallasa ne tsakaninka da zuciyarka muna karatu kana ji in kai mumini ne ka sani in kai ba mumini ba ne ka sani yanzu abin da ya rage shine ga dai siffofin mumune kuma ga sakayyarsu in ba ka ciki to sai kai kokari ka shiga ciki idan kana ciki sai ka daje kashe ɗan ya runkuɗe ka ya fita ka da ka imani yana nufin yarda gaskata Allah da zuciya gaskata Allah da gabbai zuciyarka ta yarda harshenka ya furta gabbanka su aikata to shine mumini to waɗannan idan sun tattaru sune muminai ire-irensu sune muminai sai Allah ya ce qad aflahal mu'minun hakika muminai sun tsallake sun tsira sun rabauta Allah ka sanya mu cikin su Allah ka bani arzikin imani abin da muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu cikin ladansa abin da na yi kuskure Allah ta Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka sanya mu cikin yardardunka ya Allah kai mana baiwa da ni'imarka da rahamarka da afuwarka da gafararka Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da albarka garuruwanmu da kewaye Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ƙasarmu Allah ka ba ta lafiya da zama lafiya tsoro da yake damu mu Allah ka Allah ka yaye mana firgici da rashin kwanciyar hankali da ke damu musu da cikin uwanmu Allah ka yaye musu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين